اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci mai albarka yammacin laraba sha tara ga watan ramadan hijira nabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 446 wanda kuma ya daidai da sha tara ɗin amma ga watan maris 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'adun jabal da ke nan unguwar abba ibrahim a garin damaturu fadar gwamnatin jihar yobe domin ci gaba da majalisunmu na tafsirin alkur'ani cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan ramadan a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 46 cikin wannan sura mai albarka suratul isra sura ta goma sha bakwai cikin jerin banin surorin alkur'ani daga sama zuwa ƙasa faɗin Allah maɗaukakin sarki waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra yau insha Allah zamu tashi farkon aya ta 47 nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilayk kafin nan zamu duba tambayoyi guda biyu ko uku wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malan lafiya da shi da alaramma da nisan kwana mai amfani amin ina da tambaya malan gaba ne tsakanin mutane biyu to sai ɗayan ya ji wa'azi sai ya yi nadama in fact yana yi wa ɗayan magana ma amma ɗayan ya ƙi amsawa malam menene hukuncin wannan wanda yake yi wa ɗayan magana da kuma wanda baya amsawa ɗin. To, wanda yake gaba da ɗan uwansa hadisi ingantacce a nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ambaci narko na waɗanda suke aikata haka. to kuma duk wanda ya fara yin magana shi kuma shi ne mafi alkhairi a cikinsu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan da ya fara yin maganar kaga shi ne mafi alkhairi ko to kuma duk yadda mai gaba ya kai da yin gaba ai dole sai idan ɗayan ya kula shi ai ba a gaba mutum ɗaya shi yana gaba da kai kai kuma ba ka yi ba shi kenan ba in ka gan shi ka masa sallama dama iya alaƙar kenan ai ba cewa aka yi dole sai ka yi abota da shi ba idan da abokinka ne kuna mu'amala da shi sai kuka samu matsala kuka daina yi wa juna magana to kai ka da aka ci gaba da masa magana in ya zo kai masa sallama shikenan ya amsa bai amsa ba kai ka sauke naka shi kuma yana nan a cikin fishin Allah subhanahu wataala amma kai bangaren ka ka sauke naka saboda kai baka fushi da shi shine yake fushi kuma in dai kun haɗu da shi in ka zo zaka ce assalamu alaikum dama musulunci baya tilasta maka sai kayi abota ko aminta da wani ai abota zuwa take balle kuma aminta ita wannan dama aminta ce trust ne yadda ce yanayi ne yake kaiwa ba kuma ma zaba ake yi ba ba zaban amini ake yi ba amini zama yake yi mutum ne zai fara ku yi mu'amala da shi sai ka aminta da shi ya aminta da kai sai ya zama amininka ba lokaci ɗaya zai yi ba amma idan ya zama babu aminta kuma ai dama ba ba zai yi zama amininka ba so don haka kai insha Allah kai da kai kokari ka fara yin magana ka fi shi alkhairi har a wajen Allah shi ma kuma sai a ci gaba da yi masa nasiha ya sani cewa wannan abin da yake ya saba wa karantarwar musulunci kuma rayuwar ma nawa take a wannan duniyar zaka tsaya har dan wani ya bata maka rai har ka rike shi menene abin rikewar da an kwana biyu sai a ji ba kai ko ba shi to kuma menene abin abin riko din duk abin da ya maka an yi wa wasu wanda ya fi wannan kuma sun yafe sun ci gaba da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da 'yan uwansa na nasaba suka kore shi daga garinsu da ya samu dama a kansu ya ce iza habu an tumu tsolaka la ta tari ba alaikum yau ku je na yafe muku korar shi suka yi da niyyar kashe shi annabi yusuf alaihi salam 'yan uwansa ganin cewa zai samu falala da fifiko na cikin gida a haka suka yi yunkurin halaka shi ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan yunkurin ya zama sila ce ta samun ɗaukakarsa ta duniya ma gaba ɗaya ba iya ta garinsu ko gidansu ba da ya samu dama a kansu shi mai mulki basarake mai madafun iko a hannunsa su kuma talakawa daga ƙauye cikin yunwa bai ci na kuntuna abai ce kuntuna abin da kuka mun ba ku kama su ku daure sai an rama su ma a tona rijiya a sa su sun yi kwanaki a ciki bai tuna wannan ba yake la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim so dan haka an yi wa mutanen kirki laifi da yafi wanda aka maka kuma sun yafe sun ci gaba da rayuwa so menene naka na tsayawa da riƙewa kullu bulu adama khata wa khairul khata'ina tawwabun kowa mai kuskure ne kana yi wa Allah da ya halicce ka kuskure an maka ka yafi irin yafi da kake fata Allah ya maka Allah ya samu dace wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya ƙara imani Allah ya ƙara ilimi mai amfani da amfanarwa da alaramma menene hukuncin tadabburin ayoyin alkur'ani a cikin sallah da Hausa menene hukuncin neman tsari ko samun shiga yayin da aka ambaci siffofi ko darajan muminai ko kuma 'yan wuta a cikin karatun limu dangane da tadabburi a cikin ayoyin Allah subhanahu ta'ala wannan shine ma abin da ake so so ake idan ana karanta alkur'ani ku yi tadabburi a cikinsa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni afala ya tadabbarun alkur'an أو على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا so ake a koyaushe idan kana sauraron alkur'ani ka dinga tadabburi ka dinga tadabburi na ayoyin da ake karantawa idan waɗanda suke nuna to girman azabar tsoronsa yana ƙara kama ka sannan kuma a zuciyarka kana tsoro kana roƙon kada Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka cikin waɗanda zai azabtar idan kuma faɗin rahamarsa ne da yalwar gafararsa idan aka karanto sai ka dinga sa tsammani kana kwaɗayi cewa za ka samu waɗannan a wajen Allah subhanahu wata'ala su wannan ba ma ya halatta ba ne mustahabbi ne haka ake so ka yi a sallah idan kana bibiyar liman musamman kuma idan kana gane ma'anar yaran ba matsala ba ne ya ce wai yana tadabburi da hausa ana karanta ƙur'anin da larabci ko yawa to shi tadabburi za ka iya yinsa da hausa ƙur'anin ne ba a karantawa da mi da hausa shi wannan muta'abbadun bi tilawatihi ne da karanta shi da lafazin larabci shi ne mai da shi alƙur'ani in ka fassara shi ba alƙur'ani ba ne tarjamar ma'anar alƙur'ani ne da za ka ce Allah mai girma da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko? mai rahama mai jin kai mamallakin menene dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako gare ka muke neman tsari kuma gare ka muke neman taimako shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ba waɗanda kai fushi da fuso ba kuma ba ɓatattu wannan ba laifi in ka yi dabbure don ka fahimci ma'anar da yaren da kake fahimta amma dai shi karanta alkur'ani ne ba za ka karanta da hausa ba hatta karantawa da bakin hausa karantawa da bakin boko ko transliteration kenan ko wannan ba wasu malaman suna ganin ba daidai bane a ce kana musulmi ka iya boko baka iya bakin larabci ba wallahi ka ji kunya karanta qur'ani sai da transliteration a'udhu billahi minash shaitanir rajim haba da Allah a'udhu billahi da abin da kake yi kai ma ka iya karanta boko amma ba za ka iya karanta larabci ba ka je course ina ne ka je course ina ne ka je ascon ka je national institute ka yi digiri ka yi masters ka yi je workshop kala kala amma ba za ka iya samun lokaci ka yi workshop din yaƙi da jahilcin addini ba har yanzu in za ka karanta qur'ani sai dai da bakin bakin turanci transliteration in aka buɗe maka shafin fatiha da shafin bakara ba za ka iya bambancewa wanne ne fatiha din wanne ne bakara ba inda da larabci ne ba za ka iya bambance shafin inna waliyyan lahun ladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin da shafin jaridar wunjan ciwo na kasar China ba ba za ka iya bambancewa ba wallahi ka ji kunya ka faɗa wa kanka gaskiya Allah bai halicce ka dolo ba ya halicce ka da basira don haka ma har ka iya karatun boko amma kuma ba za ka iya ɗaukar lokaci ka karanta bakin da za ka karanta alkur'ani da shi ba to wajibi ne mu faɗa wa kanmu gaskiya Allah ya sa mu dace mai tambaya na ƙarshe yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah a malam menene hukuncin siyar da malam menene hukuncin siyar wa manoma taki akan za su biya da amfanin da za a samu amma kuma ko ba a samu komai ba sai sun biya na gode a sha ruwa lafiya to wannan ya danganta ai wace irin mu'amalar aka kulla a shari'ar musulunci kowace mu'amala za ka yi ta kasuwanci dole sai ka faɗi tsarin da ka tafi a kai wannan tsarin da shi za a kama ka wannan yana da hanyoyi guda biyu zai iya kasancewa muzara'a akai zai iya kasancewa salami akai idan aka ci muzara'a akai muzara'a ita ce su yi tarayya a cikin yin noma partnership ne kowa ya ba da abin da zai iya bayarwa na gudunmawa wani ya mallaki gonar wani zai biya kudin aiki wani zai biya kudin taki sai a lissafa a ƙididdige komai kowa yanayin gudunmawar da ya bayar to a nan sai a lissafa abin da za a raba komula na abin da aka samu na amfani misali gona ƙimar hayarta biyu, takin da aka yi amfani da shi uku, kudin da aka bayar aka yi aiki na noma da ɗawainiyar da aka yi gaba ɗaya biyar, nawa gaba ɗaya aka kashe miliyan ɗaya to a cikin miliyan ɗaya yanzu contribution ɗin kowa za a iya cewa za a raba kowanne hannu ɗaya naira dubu ɗari ɗari wanda ya ba da taki yana da hannu nawa biyu wanda ya ba da gona yana da hannu nawa uku wanda ya biya kuɗin aiki yana da hannu nawa biyar an samu hannu goma kenan so don haka duk abin da aka samu za a raba gida goma kowa sai a bashi daidai gwargwadon contribution ɗin da ya yi da za a samu kaya ko amfanin da ya kai naira miliyan biyar don an tashi za a raba gida nawa gida goma kowa zai samu kaso ɗaya a ciki wancan mai dubu ɗari biyu zai samu kayan nawa miliyan ɗaya mai dubu ɗari biyu da hamsin zai samu nawa a mai dubu ɗari uku zai samu kayan miliyan ɗaya da rabi wancan kuma zai samu nawa kayan miliyan uku su daidai gwargwadon abin da kowa ya bayar haka abin da zai ɗauka wannan ita ce muzara'a nau'i ne na musharaka a cikin kasuwanci to kuma da za a yi asara kowa zai yi asara daidai gwargwadon abin da ya sa kenan misali a ce noman da aka yi na shinkafa ne bayan an watsa an yi komai ana jiran ta fito da kai da ruwa ya zo sai mata kwano sai ya rufe ta gaba ɗaya an samu matsala ko ba a samu ba daga nan sai dai kawai a yi Allah ya mayar mana da alkhairi ko to anan yanzu kowa fa yayi asarar abin da yasa to in irin wannan mu'amalar kuka yi wanda yasa taki bai isa ya ce shi ba zai dau asara ba kun gane ko saboda shi ma part of the venture ne yana part of venture din da aka yi na tarayyar da aka yi wajen gudanar da wannan kasuwancin na biyu idan shi bai shigo a matsayin abokin tarayyar ku ba shi siyar muku taki yayi akan za ku biya shi a gaba to ba shi da liability ba shi da liability shi abin da ya sani ya ba ku bashin taki za ku biya shi kuɗinsa daga baya sawa'un biyan nasa kuma da amfani ne ko kuma da kuɗi kash dukkaninsu ya halatta zai iya siyar muku da taki buhu ɗaya akan kowanne buhu ɗaya za ku ba shi buhu ɗaya na shinkafa misali kuɗin taki ya kai buhu arba'in ko ya kai dubu arba'in ko ya kai ko to buhu shinkafa haka fa fadi rice ya kai hamsin to misali idan ya ce zai siyar muku taki kowanne ɗaya a yanzu kafin ku fara aiki akan za ku ba shi buhun shinkafa fadi rice wacce ba a gyara ta ba a guda ɗaya kowanne buhu ɗaya da buhu ɗaya kuka yadda to wannan salami kuka yi cinikin salami ne ciniki ne na kaya bashi kuɗi hannu ya biya ku kuɗin da taki kamar ya ce ya siyar muku ya siyi kowanne buhu dubu hamsin dubu arba'in arba'in a wajen ku idan lokaci ne za ku bashi kuɗin za ku bashi buhunsa adadin da ya siya ko kun samu ko ba ku samu ba sai kun biya shi kuɗinsa wannan bambancinsa kenan saboda a nan ba tarayya yi da ku ba so idan ba tarayya yayi da ku a kasuwanci ba shi ba a noma ba shi ba muzara'a yayi ba siyar muku yayi to cinikin salami ne wannan ma kuma ya halatta annabi sallallahu alaihi wa sallam kayan murai da yazo a hadisi ingantacce hadisin imam bukhari da muslim riwayar muslim lokacin da ya hijira madina daga makka ya tarar da su suna irin wannan kasuwancin wani shekara biyu wani shekara uku sai mutum ya karbi kudin dabino na nan da shekara uku in bai samu ba ya ce to sai shekara hudu in bai samu ba sai shekara biyar ce a wannan ba daidai bane sai ya tsara musu yadda za a gudanar da shi yace man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalin ma'lum duk wanda zai yi irin wannan kasuwancin na cinikin kaya bashi kudi hannu salami kenan to yayi shi a cikin awu wanda yake sananne a lissafa da awu ko kuma da nauyi idan ana lissafin nauyi ne a ce to kilo ɗari ya siya ko kilo ɗari ko ton ɗaya ya siya kilo dubu ko kuma buhu kaza ya siya a faɗi awu ko kuma nauyinsa daidai yadda aka saba abinda aka saba ana mu'amala da shi a kasuwa to daga nan idan lokaci ya yi a sa lokacin miƙawa in lokacin bayarwa ya wajibinsa ne ya bayar ko ya samu a gonarsa ko bai samu ba an gane ko so don haka a irin wannan matsalar kamar yadda ya tambaya lallai idan har ya yi tarayya da ku a cikin mu'amalar noman musara'a ce kenan to wannan ba daidai ba ne shi ma yadda kuka yi asarar kudin gyaran gona da kudin watsa iri da kudin feshi to shi ma ya zuba hadda takinsa ruwa ya ci don haka ba shi da komai da zai ba ba za ku ba shi komai ba amma idan siyar muku ya yi akan cewa za ku biya shi a gaba to yana gun ku bashi sawa'un kun samu ko kun yi asara yanzu kuma ku ne za ku ɗauki asara kamar yadda kuka ɗauki asarar kuɗin haro kuka ɗauki asarar kuɗin watsi kuka ɗauki asarar irin da kuka watsa da maganin feshi to haka sai ku haɗa da asarar taki ku biya shi ku yi addu'a Allah ya mayar muku da alkhairi wallahu ala wa ala bismillah alrahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نعم الله سبحانه وتعالى yace nahnu a'lamu bima yastami'una bihi lallai mu muka fi sanin abin da suke zuwa suna sauraro idh yastami'una ilayka lokacin da suke zuwa suna labewa suna sauraron ka kana karanta alqur'ani wa idhum najwa da kuma lokacin da suke komawa suna tattaunawa akan abin da suka ji idh yaqulu zalimuna lokacin da azzalimai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mashura lallai ba kowa kuke bi ba face mutumin da yake an yi masa sihiri ungur kai fa darabu lakal amsal dubi yadda suke bubbuga misalai fa dallu sai suka fata fala yastati'una sabila lallai ba za su iya samun dace ga wata hanya wacce take daidaitacciya ba bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu wa shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah a a bayan ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani shi kadai to sai su juyo akan fuskokinsu suna masu guduwa ma'ana ba sa so su saurari alkur'ani to sai ya gaya mana duk da ba sa so in kuma suna zuwa su laɓe su manyan su ji ƙanana an hana su kada su saurara to amma manyan su kuma suna zuwa su laɓe su saurari alkur'ani sai Allah subhanahu wataala ya ce nahnu alamu bima yastami'una bihi duk da suna uya su bi dare Allah subhanahu wataala shine mafi sanin abin da suke zuwa su ji idh yastami'una ilayka lokacin da suke zuwa suna sauraron ka idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani cikin dare mushrikai suna zuwa manya manyan daga ciki suna sauraron sa wa idhum najwa kuma haka lokacin da suka koma baya suke zuwa su saurari annabi sallallahu alaihi wasallam suna tattaunawa akan me za a ce wa mutane me za a ce wa mutane akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi imamu ahmad ya cire ruwaya a ya cire ruwaya wacce take bayyana wannan yanayin da suke zuwa cewa wataran wasu uku daga cikin manya-manyan ƙuraishawa na mushirikan makka da abu sufyan bin harb da kuma abu jahal bin hisham da kuma al'ahnas bin sharik waɗannan manya-manyan masu daraja ne a cikin mushirikan makka wataran dukkaninsu suka fita cikin dare suka tafi suna sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallar dare yana karanta alƙur'ani suka je su saurari wannan alƙur'anin da duk wanda ya ji kamar an yi masa tsafi shi kenan sai ya karɓi musulunci sai suka koma suna nadewa suka ce su ma bari su ji dan in a fili ne idan aka ji aka gansu akwai matsala to kuma ashe kowanne daga cikin su wa kullun la ya'lamu bi makani sahibihi da yake kowa a rashin gaskiya ya tafi ba wanda ya san ɗaya kowa ya je kowa ya samu wajen da ya shigar burtu ya ɓuya ya je ya samu inda yake saurara don ya fahimci abin da ake karantawa فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا da alfijir ya keto sai kowanne daga cikinsu sai ya tashi sai ya koma to kawai sai hanya ta haɗa su kuma kowa ya gane abin da ɗan uwansa ya je yi ka san na sani ka san na bari ko yanzu ba wanda zai tuna wa ɗan uwansa asiri kowa sai ya shiru to wannan maganar a batta a nan iya mu'imu ne kar wani ya je ya faɗa domin me saboda idan sauran gama garin mutane suka ji cewa muna muna zuwa mu saurara to fa za su fara karkata zuwa gare shi sai aka ce to shi kenan washe gari sai suka ƙara komawa haka suka ƙara zuwa kowa sai ya canja waje ba wanda ya haɗu da ɗan uwansa saboda an yi jiya cewa kar a ƙara dawowa ko to suna ƙara zuwa ba a haɗu ba tabbas amma a dawowa kuma sai aka ƙara haɗuwa a karo na uku ma sai aka yi haka to daga nan sai suka yi alkawarin cewa a haƙura kar a ƙara zuwa sharaɗi a haƙura kar a ƙara zuwa saboda gaskiya wannan abun idan wasu suka gano sauran mutane gama gari suka gano abin da muke yi to za a samu matsala kuma idan suka gane za su iya shiga a za su iya bin a addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to fata'ahadu dalika thumma tafarraqu falamma asbaha al-akhnas ibn sharik akhadha asahu thumma kharaja hatta ata aba sufyan bin harb fi baytihi faqala akhbirni ya aba hanzala an ra'ayka fi ma sami'ta min muhammadin so shi al-akhnas bin sharik sai ya tafi ya samu abu sufyan ya same shi ya ce masa ka ban labarin tsohon zuwan da kai me ka fahimta daga abubuwan da ka ji annabi muhammad yana karantawa sallallahu alaihi wasallam sai ce masa gaskiya gaskiya akwai abubuwan da na san su na taɓa jin su na ji ya faɗa amma akwai abubuwan kuma da ban san su ba gaskiya na ji su amma dai sun ɗanɗar su a zuciyata sai ce to kai kuma fa to shi kuma saboda tsakaninsu akwai akwai a competition da gidansu da gidan banu abdi manaf akwai wannan competition ɗin to don me za a ce annabi ya fito daga ɗaya gidan da suke competition da shi ba daga gidansu ba kamar waɗancan da suke cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim Allah subhanahu wataala ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbika to shi ma wannan makasudin sai ce dan haka ba wani abin kirki da za a fitar bai ji wata magana ba kawai bai cancanta ba saboda ba daga gidansu bane kawai tunda dai ba nasu bane to kawai wannan maganar ba gaskiya bace wanda wannan asalin rashin adalci ne kenan akwai wanda basis din shi sai dan garin su akwai wanda basis din shi sai kabilar su akwai wanda basis din shi ko magana ce malami ya faɗa sai na dan kungiyar su duk abin da za a faɗa in malamin da ya faɗa ba dan kungiyar su bane to wannan magana ba gaskiya bace duk abin da za a yi in ba dan kabilar su bane yayi to wannan abin ba daidai aka yi ba duk abin da za a yi in ba ɗan yankinsu ba ne ko ɗan garinsu ya yi ba daidai ba ne wannan ba adalci ba ne ƙa'ida a musulunci ana duba magana ne a karan kanta unzur ila zatil qawli la ila alqa'ili wa khudil haqqa wa launin jahili ana duba magana ne a karan kanta in gaskiya ce a karɓe ta ko da wanda ya faɗe ta baka shiri da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa iblis ya ce sadakaka wa huwa ka ko ya gaya maka gaskiya amma shi ne ne makaryaci ne kaga gaskiyar maganar an tabbatar da cewa gaskiya ce su za a iya ɗaukar maganar gaskiya daga wajen me mutumin da yake mutumin banza ne kai a wajen mahaukaci ma za a iya ɗaukar gaskiya in ta samu ta faru ko wani mahaukaci ya ba da shawarar da aka ɗauka aka bar ta masu hankali wani mutum yana tafiya a motarsa da matarsa sai aka samu irin sakacin nan na masu ɗaure taya sai ba su ɗaure notin sosai ba yana cikin gudu sai notunan suka kunce Allah ya taimaka ta ɗan makale a jikin hof ɗin ba ta faɗi ba yana tsayawa tana faɗuwa so amma notunan ba a same su ba sai ya tsaya ana ta alhamdulillah alhamdulillah to wanda suke bayan su sun gani motar da take bayan su motar kasuwa ce sai suka tsaya akan yadda za a taimaka masa ana dubawa gaba ɗaya notuna sun sun faɗi kuma ba yadda za a yi kuma motar ba iri ɗaya bace da an nema a wajen wasu irin kuma motocin da suna wahalar samuwa ne irin kabila mota kabila din nan ce to sai ya ce sai aka ba da shawara wasu ƴan daga cikin ƴan motar da suka tsaya suka ce to yanzu abin da za a yi kai ka shiga motar mu sai ka bar matar a nan ta jira motar mu kuma sai mu je da kai idan ka siya a garin gaba in ka siyo notunan sai ka hawo mota sai ka dawo wannan mutum ya ga wannan wannan shawara ba hankali a ciki a zai bar matarsa a jeji sai suka fahimci kamar to baya so ya bar matar a jeji sai wani ya ce a to ai gwara shi a bashi shi kadai ai yanzu ita matar mu je in muka siya sai mu ba ta sai mu da da shi ya kalli matar sai ya ce kai ya za a bar mata ya dai kawai a daga haduwar hanya kuma ya ba su matar su tafi nan ma bai gane ba sai ce to shikenan baya da mata ku dan matsa mata ita matar ta shiga kai kuma a tsakiya sai a dan matsa maka ka shiga ku bin ku tafi sai a bar motar a nan insha Allah sai in ka siyo sai ku dawo nan ma dai sai bai gane ba sai wani mahaukaci yana gefe yana ta surutu sun yi banza da shi yana ta cewa ku yi uku uku ku yi uku uku ba su gane ba to shi saboda bai fahimta ba yake ni me kake ce wannan ni me yake cewa ne kai da Allah wannan ba ba kansa ba ɗaya ba ba yake a kamar yana wata magana yace nace ku yi uku uku kamar ya yake ba ta yi uku bane ku ciro daidai ku kara anan shin ku toce ka ji magana hankali kun gane shi mahaukaci sai yace tunda tayoyin mota guda hudu ne biyu gaba biyu baya yanzu tayar baya notunanta guda hudu duka sun cire kuma kowace ta ɗaya tana da notuna guda hudu mahaukaci ya ce ku ciro noti ɗaiɗai a sauran tayoyi guda uku sai ita ma wannan guda ɗayan da ba ta da noti sai ta samu guda nawa uku sai a hada a tafi da guda uku uku akwai hankali ko babu a nan wanda ya faɗa ne hankali ne ka'ida a duba zatin magana kada a dubi wanda ya faɗe ta ungur ila zatin kauli la ila alqa'ili ka dubi wanda ya faɗi magana ba wai ka dubi ka dubi gundarin maganar ba ka dubi wanda ya faɗe ta ba wannan ita ce ka'ida ta shari'a Allah ya samu dace to da suka faɗi haka to sai aka koma aka yi mitin na tattaunawa shine Allah subhanahu wataala ya ce wa idhum najwa lokacin da suke yin mitin akan yadda za a wargaza da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam to me za a ce wa mutane sai shawarwari suka yi yawa wasu suka ce a ce musu wa minhum man qala sha'ir qalu sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ko ce to a ce ai kawai mai waka ne suka ce kai to ai wakan nan magana ta safa yadda take shiga zuciya bata yi kama da waka ba mutane ba za su yadda ba sai suka ce to yanzu abin da za a yi a ce musu kahin a ce boka ne ke kai an san yadda boka yake tafiya irin abin da yake yi din mutane ba za su yadda ba zai kama hankalinsu ba sai suka ce to uba haka ba kawai a ce majnun a ce kawai ba ma ne hankali ba ne a ce ba shi da hankali suka ce wannan ma ba za ta yi ba to me ya kamata a yi kawai yanzu a ce ai sihiri aka masa a can da sun ce in huwa illa in hada illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharuna ko wasu suka ce a asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ta tsuriyoyin yan baya ne ake masa shifta sai yake zuwa yake karantawa wasu suka ce a'a ba haka bane to karshe sai suka tsaya akan cewa yanzu a ce musu ai mashur ne ma shi din ma sihiri aka yi masa kawai ba ma lafiyar sa karau ba an riga an yi masa sihiri ne wa id yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura lokacin da suke yawo suna cewa lallai wanda kuke bi din nan wani mutum ne wanda an riga an yi masa sihiri Allah subhanahu wataala ya ce ungur kaifa darabu lakal amsal ka duba yadda suke buga misalai suna buga maka misalai fadallu kuma suka bata fala yastati'una sabila ba za su iya samun samun nagarta da wani tafarki ba don haka duk abin da suka yi da kullakullan da suka yi na ganin cewa sun wargaza da'awar wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin sun yi kokari su ga cewa sun wargaza amma ba za ta wargazu ba haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sai da ta kai inda ta kai wa qalu
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalu a idha kunna izaman wa rufatan da su dinga cewa a idha kunna izaman wa rufatan yanzu ashe idan muka mutu muka zama kashi wa rufatan muka rudiddige kashin ma ya zama ƙasa a inna la mab'uthuna khalqan jadida shin za a tashe mu kuma wata halittar ta daban Allah subhanahu wataala ya ce qul kunu hijaratan aw hadida ku zama duwatsu ko ma ku zama karfe in kun ga dama aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko in ba dutsen ba ba kuma karfen ba duk wani abin da kuke tunanin babba ne a zuciyarku ba zai iya rididdigewa ba ku zama shi ku gani fa sayumhiduna ilayka ru'usahum za su dinga karkada kai saboda shakka da rashin nuna rashin yadda wa yaquluna mata huwa za su dinga cewa to in haka ne yaushe ne a yumdi fa sayquluna man yu'iduna za su dinga cewa to in dai haka ne wane ne zai dawo da mu in har da gaske ne to wane ne zai dawo da mu haka din Allah subhanahu wataala ya ce kulul ladhi fatarakum awwala mara kace musu wanda ya halice ku tun farko ai ba ku kai kanku ba ko halittar ku aka yi to wanda ya halicce ku tun farko shi zai kera ku a karo na biyu fa sayunqiduna ilayka ru'usahum za su yi ta girgiza kansu da saboda nuna shakka da rashin yadda wa yaquluna mata huwa za su dinga cewa to yaushe ne haka din zai faru kul asa kace musu asa an yakuna qariba ba mamaki ya kasance ma nan kusa ba tare da jimawa ba ubangiji subhanahu wata'ala bayan yayi bayanin yadda suka yi ƙoƙarin rusa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda suke inkari a kanta to kuma sai ya koma bayani akan ɗaya daga cikin abubuwan da suke wa inkari shine inkari akan ma'at cewa akwai wata rayuwar bayan wannan rayuwar yana daga cikin abin da mushrikai ba su yarda da shi ba cewa bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa da za ta zo وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم suna cewa wa zai tashe su bayan sun mutu kashi ya rijiddige ya zama ƙasa waye kuma zai tashe shi suna cewa in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wannan rayuwar da muke rayuwa ce ta rayuwar duniya kawai nature ne kawai in wasu suka rayu sai wasu kuma kawai in suka mutu kawai sai a ƙara tashi wasu sai a yi recycling ɗinsu recycling ake kawai sai a ƙara dawo da wasu shi kenan kawai amma na mutu wa nahaya babu wani abu yau da gobe ce kawai babu wata rayuwar bayan wannan rayuwar materialism ko in dai ba abin da ba a gani kawai babu shi amma kuma sun manta har yanzu babu wanda ya tafi kuma ya dawo ba wanda ya bar wannan rayuwar ya dawo to wannan yana daga cikin abin da suke yawan inkari to sai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari anan ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka faɗa ga abin da za su ce musu wa qalu a idza kunna idaman wa rufatan a inna lamab'utuna khalqan jadida idan muka mutu muka riddige muka zama kashi a inna lamab'utuna khalqan jadida za a ƙara tashin mu a dawo da mu wata sabuwar halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kul ka ce musu kunu hijaratan aw hadida ba ganin girman jikinku kuke yi ba har kuke ganin cewa ba za a iya tasar ku ba to ku zama dutse ko ku dutse ne in kuka mutu Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara tashin ku aw hadida ko kuma a ce ku na ƙarfe ne ƙira ƙarfe ne idan kuna ganin kashi yana da taushi da tsoka ko da fata waɗannan duk masu laushi ne watakila nan da nan za su rididdige in ka sa ƙarfe a ƙasa zai daɗe kafin ya rididdige ko ko dutse ba kamar ɗan adam ba to ku zama waɗannan ma aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko duk wani abu da kake tunanin cewa babba ne menene a tunaninka da kake tunanin cewa ya fi girma ya fi girma a ce to kai jirgin sama ne ai shi har tashi yake ko to ko kai jirgin sama ne ko jirgin sama ne zaka idan ka mutu Allah subhanahu wata'ala zai tashe ka zai dawo da kai yadda molinka yake to sai su dinga cewa to fa sai kununa man yu'iduna to waye zai dawo da mu in har za mu dawo din mun ji yadda kuke faɗa din za a dawo mu kaddara wannan shine ake cewa at-taslimul jadali at-taslimul jadali mu kaddara cewa haka din ne za a dawo da mu to waye zai iya dawo da mu din kun gane ba wai yadda suka yi ba ku kaddara za a dawo da mu din za a ƙara tashin mu man yu'iduna waye zai dawo da mu Allah subhanahu wataala ya ce qul alladhi fatarakum awwala marra ka ce musu wanda ya halicce ku tun farko tun farko wanda ya halicce ku wanda wannan a hankalce ya ishe su hujja domin idan har an halicce su tun farko to da yin halitta da sake halitta a wajen ko mu sauke shi a- a a- a lissafin dan adam ba a lissafin ubangiji ba da kira farko da kira ta biyu wace ta fi sauki da ka rubuta assignment ka sha wahala ba da AI ba dan yanzu duk AI kuke sawa ya rubuta muku ya tura sai inda za a tafi a wannan zamanin yanzu ka rubuta asamin da kwakwalwarka ka sha wahala ka yi kwana uku hudu kana rubutawa sai takardar ta bata sai aka ce ka ƙara yi da yin farko da yi na biyu wanne ya fi sauƙi ka rubuta report an gama mitin ka rubuta report ka haɗa shi tsaf ka rubuta gaba ɗaya sai ka neme shi ka rasa wani wanda kuke takun saƙa da shi sai ya sace kai ka rubuta da kanka dawo da shi akwai wahala da yin na farko da yin na biyu wanne ya fi wahala da ƙira da sassaka da yin abin da babu shi a farko da ƙara samar da shi a karo na biyu wanne ya fi sauƙi to a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na farkon ma ba wahala ballantana na biyu na farkon ma ba wahala bane ba wani abu mai wahala a wajen Allah to amma sai aka sa musu a daidai gwargwadon yadda za su fahimta Allah subhanahu wataala ce kulil ladhi fatarakum awwala marra ku a- ku auna ku gani wanda ya kage ku tun farko daga babu shine zai dawo da ku wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamabuthuna khalqan jadida a a idza kunna izaman nakhira qalu tilka idan karratun khasira فإذا هي زجرة واحد فإذا هي زجرة واحدة واحدة فإذا هم في في الساهرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة dan adam zai dinga bu- buga misali ya manta halittarsa yana cewa to waye zai dawo da mu bayan mun mutu yace ku ce musu wanda ya halicce ka tun farko wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ce shine yake kaga ya kirkira yayi innovating daga babu na halitta sannan kuma ya ƙara maimaita wannan halittar wannan da a ce za a ce akwai wanda ya fi sauƙi wa huwa ahwanu alaihi da a ce na farkon akwai wahala to sai a ce na biyun ya fi sauƙi to na farkon ma dama bai sha wahala ba wa ma masara min lugu haka nan kuma ƙarin ma ba zai sha wahala ba babu wani mai wahala amma ku a wajen ku ɗan adam kun sani in abu za ka yi na farko akwai wahala amma na biyu ba ko aure ne da na farko da na biyu wanne ya fi wahala in ba kai na biyu ba karka ban amsa na da na farko da na biyu wanne ya fi wahala alarma na farko ya fi ko kowanne da irin tasa wahala haka wani da tj fara a baya wannan wani karatun ya shiga eh ba wanda zai san shi wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya sa mu dace to sai Allah subhanahu wata'ala ya buga musu daidai gwargwadon yadda za su fahimta kulil ladhi fatarakum awwala marra wanda ya halicce ku din tun farko to fa sayyumhiduna ilayka ru'usahum to nan ma sai su koma suna gyada kai amma wannan girgiza kan ba na yadda bane na shakka ne sun yi at-taslimul jadali sai su dinga cewa matahu to yaushe ne haka din za ta faru wannan kuma gaggauto da azaba ne kamar yadda suka saba yasta'jilunaka bil azab wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yasta'jilunaka bil azabi wa laula ajalun musamman la ja'ahum al azab dan haka za su dinga cewa yaushe ne wannan din zai zo a suna kokarin gaggauto da da, da, da faruwar haka din ma'ana faruwar tashin alkiyamar da kuma tashin su wa yaquluna matahu yaushe ne wanda wannan Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya bar wa kansa sani yana daga cikin mafatihul gaibi ko inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir wannan mafatihul gaibi ne babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha za su dinga tambayar ka yaushe ne al'iyaman nan za ta tsaya fi ma anta min zikiraha ila rabbika muntahaha inna ma anta min mundiru man yakhshaha ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bagta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inma inna ma 'ilmuha 'inda Allah dan haka ilimin sanin yaushe alkiyama za ta tsaya yana wajen Allah subhanahu wataala to amma sai aka ce masa kul ka ce musu asa an yakuna qariba da sannu ba mamaki ya zama cewa nan gaba kaɗan wannan abun na tashin alkiyamar zai kasance wa yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq dan haka qul asa an yakuna qariba ay ihdaru dhalika fa innahu qaribun ilaykum sayatikum la mahala lallai zai zo muku alkiyama za ta zo za ta zo muku ba tare da kun shirya ba la ta'tikum illa bakta lokacin da baku shirya ba lokacin za ta zo wal asa an yakuna qariba na'am yawma yad'ukum yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tahunnuna illa bistum illa qalila وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا نعم ما شاء الله ina ga sai dai mi aya ɗaya lokaci ya kusa Allah subhanahu wata'ala yace yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi ranar da zai kira ku ku kuma amsa da godiyarsa wata zunnuna illa bistum illa qalila a lokacin ne za ku za ku yi yaki za ku dinga tsammanin cewa illa bistum in kun zauna bayan mutuwa illa qalila zaman da kuka yi ba ku dade ba wanda wannan taqumuna kullukum kullukum ijabatan li amrihi wa ta'atan li iradatihi za ku tashi ranar tashin alkiyama idan an yi busa kowa dole ya amsa babu wanda yake da zaɓi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mala'ika ya yi busa ta biyu bayan ya yi ta farko wani fika fi suri fasa'i kaman fi samawati wa man fi lardi illa man sha Allah sun manu fika fihi ukura fa'idahun ƙiyamun yan duruna wa ashira kaci lardu bi nuri rabbiha to wannan busar da za a yi ta biyu to kowa da kowa zai tashi a ranar ne za a canja wannan kasar ba wacce muka rayu a kai ba a ranar za a shimfiɗa ƙasa ta yin hisabi yau matu baddalu lardu gaira lardi wasa mawat wa barazu lillahi wahidil kahar wa taral mujrimi na yawma idin mukarrani na fil asfat sarabiluhum min qatranin wa tagsha wujuhahum nar li yajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat inna Allaha sari'ul hisab to a wannan lokacin ne idan Allah subhanahu wata'ala ya kira dole kowa ya amsa babu wanda zai ki amsawa dole kowa ya amsa ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha Allah subhanahu wataala ce wa tadunnuna illa bitum illa qalila za ku dinga tsammanin ko ma baku dade ba kamar ma baku ma dade ba a duniyar kamar ma kuma baku dade ba a kwanciyar kabari saboda me saboda babu haraka babu haraka a rayuwar kabari shi yasa ba za ka iya bambance tsohon lokacin da ka ɗauka ba. Gajeren misali, da za a ce ka yi wani aiki ka gaji da daddare ba kai bacci ba, kai sallar asuba ka kwanta, idan ka kwanta aka tashi ka aka ce a zahar ta yi, ka tashi ba agogo, ce yanzu kama ƙarfe nawa kake tsammani, sai ka ce watakila yanzu bai wuce ƙarfe tara ko goma ba ko a ce ɗakin a rufe ko ina ba ka ganin haske ko duhu sai ka ce yanzu bai wuce karfe nawa ba tara ba saboda me saboda ba ka haraka ba za ka duba nauyin lokacin da ka ɗauka ba da kuma irin wannan misalin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buga mana a cikin alqur'ani aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko qala anna yuqyi hadhihi allah ba'da mautiha fa amatahu allah mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith ce kala labitu yauman au ba'da yau da aka tashe shi aka ce masa to yanzu kana ga ka shekara nawa yace eh ina gani kamar fa nayi kwana ɗaya ko ko kuma dai kai ina gama bai kai kwana ɗaya ba qala qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'idhami kayfa nushizuha kayfa kayfa nushizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir to haka kuma ashabul kahfi Allah subhanahu wa ta'ala ya babu labari wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum haka Allah ya tashe su bayan ya ya ya ya sanya musu wannan tsawon lokacin da suka kwanta da suka tashe su da aka tashe su to qala kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum ko qala qa'ilun minhum kam labithum dai daga cikin su yace wai ni tsawon baccin awa nawa kuka yi ne kalu labithna yawman aw ba'da yau suka ce eh hanya ina gafa kamar mun wuni ko ko kuma dai wani bangare ne ma na wuni ba dai magani saboda akwai duhu ko fa idza qala'at wa tara ash-shamsa idza qala'at tazawaru an kahfihim data al-yamin wa idza gharabat taqriduhum data shimali wa hum fi fajwatin minhu to tunda da duhu ba sa gani dayan su yace ku dai yanzu rabbukum a'lamu bima labithum yanzu ba wannan maganar ake yi ba ba magana bace ta yaushe kuka daɗe kowa dai yana jin yunwa yanzu kuma dai yaushe aka zauna yanzu ba wannan bane ubangiji ya fi sanin lokacin da muka zauna wa ba a so ahada kun bi warqi kum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'amakum walyatikum bi rizqin minhu wa yatalaqqaf wa la yushriranna bikum ahada mahallu shahid saboda cewa ba wani abu suke ba babu haraka gashi sun zauna tsawon wannan lokaci wa labithu fi kahfihim talata ne a tinsini na wazdadu tis'a amma duk da haka sun ɗauka labitna yauman aw ba'da yau so dan haka su ma Allah subhanahu wata'ala yayi za su yake faɗa mana cewa za su cewa za su ɗauka cewa ba su ma daɗe ba wa tabunnuna illa bittum illa qalila za ku ɗauka cewa ba ku wani daɗe a wannan kwanciyar da kuka yi ba wanda wannan abin da ya kawo haka shine rashin haraka da suke samu wa yau mai taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya mujrimai za su dinga rantsuwa cewa ba su fa awa ɗaya ba ma gaba ɗaya su gaba ɗaya ma nan da nan suka ga rayuwar har ta yi gaggawa nan da nan har alkiyama ta tsaya yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bittum illa ashra za su dinga tattaunawa wasu suna cewa ai kwana goma suka yi wasu suna cewa kwana ɗaya ma suka yi su waɗannan ayoyi da ma waɗansunsu dukkanin suna tabbatar da wannan tsari na ma'ad da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi cewa bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa wanda a hankalce ma ya kamata duk mai hankali ya sani nan duniya da muka zo gidan tashiri'i ne tunda aka yi tashiri'i to kuma ba za a ce babu ranar karɓar sakamako nan jarrabawa ake ba ranar karɓar sakamako a ce an yi jarrabawa kawai ba result kawai result ba zai fita ba me kenan ya zama wasan yara kenan ai a yi promotional exams kuma ba result a yi jam a yi waye a yi nefo ‘yan satar amsa si satar amsa kuma a ce result ba zai fita ba ko ba haka ba ya zama wasa kenan to Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai halicce mu dan wasa ba a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haq dan haka a hankalce ma akwai ma'ad akwai rayuwa bayan wannan rayuwar wanda wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake buga musu a hankalce tunda basu yadda da nafsi ba shine ake buga musu waɗannan misalai a hankalce da su faɗa insha Allah nan zamu tsaya sai mu dora da akan daga inda muka tsaya gobe abinda muka karanta na daidai Allah ka sami tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu